بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد ذو الأر المنجيد والبدء الشديد الهادي سبه تعبيده إلى منهج الرشاد والمسلك السديد المنئم عليهم بعد شهادة التوحيد براسة أقائدهم عن ظلمات التشقيق والترديد أسالك بهم إلى اتباع رسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره الصحابه الأكرمين المكرمين بتعبيد وتسديد المتجلي لهم في ذاته وأفعالهم بمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد المعروف إياهم أنه بذاته واحد لا شريك له فرد لا مثل له صمد لا لد له منفرد وأنه واحد قديم لا أول له أزلي لا بداية له مستمر الوجود لا آخر له أبدي لا نهاية له قيم لن جدا له دائما لن سرام له لم يزل ولا يزال موصوفا بأنوت الجلال لا يقرا عليه بالانقراء والانبسال يتكرم الآباد وانقدار الآجال بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أما بعد قال البكري شو بكري كشدم لهذا الكبر الزريف saboda wannan labari mai tsawohi ne zarihu annahu kana min ada da ashrafu quraihin ya kasance yana daga al'adan madaukaka quraishawa wa ahlul makkati da mutanen birnin makka idza iqta malal mulilin mauludi sab'ata ayyamin idan yaro an haife ya kai kwana bakwai azaluhu sai su gusar da yi ane rira'i ummihi ga barin shan nonon mahaifiya tasa wala ta miso lahu murri'atan sai su nema mata su nema wa yaron mai shayarwa daban tarbihu za ta shayar da yi wa tarbihi kuma za ta reni yaron faqala al-ashrahu sai madaukaka suka faɗa min ahlal makka daga mutanen birnin makka min bani hashim daga kabilan bani hashim li abdul madallabi suka gaya abdul madallabi suka ce halina a kudu li waladika yanzu ma rike wannan ɗana ka min nisa'ina matayenmu wa banatuna da ƴaƴayenmu murri'atun mai shayarwa tarbiyi wanda za ta rene shi wa tarbi'ahu za ta za ta shayar da shi litanalu bi ra'ihi al-fakaru domin dalilin shayar da wannan yaro mu ma mu samu abin alfahari wa sharafa da ɗaukaka. Wa anta ya Abdul Muɗallib, ya kai Abdul Muɗallabi, kafiluhu kai ne kafilin wannan yaro, wa ƙada mata abubu, haƙiƙa babansa ya koma ga Allah wa anta mahallo kai ne matsayin mahaifinsa. Faƙala lahum sai Abdul Muɗallabi ya ce da mutanen birnin Makka, sa'anzura da sannu zan saurara na gani man taslau li rira'ihi na ga waye ne ya dace ya shayar da wannan yaro qala rawi marwayi wannan hadisi yace da mu fata dawalat ilayhi al-mudri'at masu shayarwa ta ko ina suke awaituwa suke lekawa suke zuwa min kulli makanin daga kowane bagire wa kana aminatu binta wahabin ita kuma aminatu ‘yar wahabi na'imatu, mai ni'imtuwa ce fi jambi waladiya a ɓangaren ɗanta. Iza hataba biya hatimin sai ga mai kururutawa ya kururuta mata, wa huwa ya ƙulu yana cewa ayyatu halmar'atu sayyidatu ya ke wannan mace shugaba alkarimatu mai karamci. alfadilatu mai falala al'azimatu mai girma, iba mi ki fahimta, wa kuni ki kasance lima a laki alimatun, ga duk abin da zan gaya mai ke zama mai sanin wannan bayanin ne in arattu rira'a hazal mazhabi idan kina nufin a shayar da wannan almuzahab almuhazzabu abin tatacce fa fi nisa'i bani sa'adu mai shayar da wannan yaro yana daga matayen nan na kabilan bani sa'adu murri'atun wacce za ta sha da wannan yaro lahu ismuha sunanta halimatu ƙabilan sa'adu to yasa ake cewa halimatu sa'adiyya ƴar ƙabilan sa'adiyya ƙalar rawi marwaita wannan hadisi ya ce da mu falamma samiyat aminatu kalamul hatihu yayin da amina ta saurari zancen wannan mai kururutawan ta ɗawalan lizalikal amru sai lamari ya tsawaita da haka wa kana kullu man da kala alaiha duk wanda ya ga gun amina minal murriyati daga masu shayarwa tas'alaha halimatu abin nan amina sai ta tambaye ta man ismuha waye sunanta fatukbiruha sai ta bada labari falam tasma bihi na zikru halimatu duk wanda za su faɗa ba wanda ta ce ita ce halima qala rawi marwaita wani hadisi ya ce da mu fataharraqatil bawa'is sai abubuwa masu motsawa suka motsa li tahariki kurujar halimatu domin fitan halimatu sa'adiyya saboda yunwa ne faru a can ƙasar tasu lira'i sayyidina muhammadin domin ta zo ta shayar da shugaban ma'ani muhammadu sallallahu alaihi wasallama bi annal biladi domin wannan garin raka allati kana biya qaribatu min al makka wanda take kusa da birnin makka wa qad hala bihim al kadu haqiqa fari ya sauka gare su wal galawa da tsadan kayan amfanin gona wa kana makkatu yawma idin amma ita birnin makka a wannan wuni a wannan rana musikatun sun amintu musikatun sun amintu bi da'ami kasiratu da abinci mai yawa alkairatu da yawan alkairori wal barakati Allah ya sauke albarkoki mai yawan gaske bi barakati wuladatin nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda albarkan haihuwan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam قال المؤلف ما والله وانا لتابي يتي دم صلوا على خير الأنام تسعدوا وسلموا ففي السلام ترشدوا صلوا كي صلاتي على خير الأنام bisa ga mafi alkhairin talakai tas'idu in kun yi wa annabi salati kwa azurta wa tusallimu ku yi wa annabi assalamu alayka ya rasulullahi fabi salami kaga cikin assalamu alaika din nan turshidu kwa shirya
kayyaril bara ya sayyidal as'adi min nurihi narul jahimi tukmadu kairul baraya annabi ne mafi alkhairin ta alkai baki daya sayyadi shugaba al-as'adi na kabilan masu shugaba na azurtuwa min nurihi daga haskensa ne, naral jahima wutan jahima ta kamudu take bishewa.
صلوا على الهادي شفيع محمد محمد أبو القاسم أحمد صلوا كي صلاتي على هادي بسق من شير والشفيع من شيته محمد هنا أنا محمد محمود أبن يبو أبو القاسم Uban ƙasam Ahmadu shi ne abin godiya.
Salla alaika Allah wa sallama wa man lahu husnu sana ya tajaddadu.
Salla alaika Allah. Allah ya ƙara dadan tsiran Allah gare ko sallama da aminci. Wa man lahu husnul sana'i da wanda yake da kyakkyawan yabo ya tajaddadu yake sabantuwa. Sallo sallala ku ya ƙare ko? ya ƙare ne? to na gani wani gun ne ma ya ɓace mun kuma sallu ala kai تسعدوا وتسلموا وبسلام ترشدوا خير البرايا سيدي الأسعدي من نوره نار الجحيم تكمد صلوا على الهادي شفيع محمد محمود أبو القاسم أحمد صلى عليك الله وسلم ومن له حسن ثناء يتجدد صلى على صلوا على خير النبي خير الأنام تسعد وسلموه ففي السلام ترشدون خير البرايا سيدي الأسعد من نوره نار الجحيم تخمد صلوا على الهادي شفيع محمد محمود أبو القاسم أحمد صلى عليك الله وسلم ومن له حسن الثناء يتجدد صلوا على خير الأنام تسئلوا وتسلموا فبسلام ترشدوا خير البرايا سيد الأسعدي من نوره نار الجحيم تكمد صلوا على الهادي شفيع محمد محمود أبو القاسم أحمد صلى عليك الله وسلم ومن له حسن ثناء يتجدد صلوا على خير الأنام تسعدوا وسلموا وبالسلام ترشدون خير البرايا سيد الأسعدين من نوره نار الجحيم تخمد صلوا صلوا على على هادي شفيع محمد
محمود محمود عبد رسول الله أحمد صلى صلى عليك عليه الله الله وسلم وسلم ومن له حسن هذا الصلاة يتجدد نصر قال الراوي مروي وانا حديث يتي دم فكر جاء حليمة يوما سي ودرانا حليمة سعدية تفتا من الأيام daga cikin raneku ma'a nisa'i qaumiha tare da matayen mutananta min bani sa'adu daga kabilar bani sa'adu yajma anna min nabatil arabi suna tara tsiran ƙasa ma ya ga ta tuna bihi abin da suke tanadi min aljuyi saboda yunwa qala halimatu binti zawaibi sai ta bada halimatu binti zawaibi sa'adiyya fa bainama ana za ta lailatin ina nan wani dare min layali daga dararraki ra'idatin ina barci wa ana bayyana manami wal yaqazati ina tsakanin farkawa da barci a tani atin sai mai zuwa ya zo min faramani ya jefa ni fin nahar alkausari a tafkin alkausara wa bihi sai na ga wannan ƙorama ma'una abu yarin akwai farin ruwa wa huwa a hala min al'asali daɗin ruwan ya fi na zuma wa ɗaya bu min almiski ƙanyinsa ya fi na almiski wal ambar da ambar wa ƙala li sai ce da ni ya halimatu abshiri albihirinki bi sa'adi da rabotuwa wal izzi da buwaya wal karamata da karamci fa inna allaha ta'ala kin ga Allah madaukakin sarki kad habaki haƙiƙa Allah ya baki kyauta bi hazan Allah ya soki bi hazan nahar da wannan ƙorama wa ɗaki iyahu Allah ya baki wannan tafki na alkausara ke kaɗai, duna ƙaumiki ba tare da mutanenki ba kullihin baki ɗayansu ke Allah ya zaɓa da shi. Fashirbi minhu, ki sha wannan ruwa na alkausara, wa hamadi maulaki, ki godiya ga Ubangijinki alama a ɗaki bisa ga abin da Allah ya jibinta miki. قال عليمة في عليمة فلما شربت من هذا النهر yayin da na sha daga wannan ƙorama mara'an ne rihu duk wani rauni sai na ji ya tafiye ya bar ni waljuhu yunwa kuma na ji babu shi sun maƙala lisa aka ce da ni ya halimatu iza asbahat yayin da aka waye gari aka sidi makata ki nufi birnin makka fa inna laki fi hari zigan a muka zaki game da arziki wasiya mailwaci wa zikiran jamilan da ambato mai yawa wa saufa da sannu tas'adina zaki azurtu bi barakati mauludi saboda albarkan ɗan da aka haifa wala da biya wanda aka haifa a birnin makka suma raraba ne lahatihu sai wannan mai kururutawa ya daki biyadil yumna hannuna na dama biyadil yumna da hannunsa na dama sai ya dake ni kamar ya ɗora min wa ƙala ƙalar rawi mai ruwa ya ji a daren lawu lakin labanu Allah ya ɓuɓɓugar miki da nono wa ƙawamin ke ri'ifi Allah ya ƙarfafa ki ga rauninki wa sarrafallahu anki Allah ya juyar miki da alhammi bakin ciki wal hazana da taban zuciya wal mihni da jarraba iza habi ya halimatu ya halimatu sadiya ki tabi nawo makatal azimati izuwa ga birnin maka mai girma tanalu izzan zaki samu buwaya wa sa'adan da arziki wa ni'matin da ni'ima madimatin madawamiya ƙala halimatu sai halima ta ce falon ma asbat yayin da na waye gari zahaba min ne ri'u sai na ji duk wani rauni ya tafi ya bar ni wal ju'i da yunwa wa wajatu sadahiya sai na ji nono na guda biyu kalbara kamar kogi nonon yana tsarsuwa wamtala jisimi da gari ya waye kurin sai jikina ya cika shine ma'ana ta ji a take kurin Allah ya ya kosar da ita shahaman babu ta yi kibe wala haman da nama waye gari babu shi kenan ta kohi Allah ya ƙara mata kiba da kyau waqata saitu bahajatan Allah ya tufatar da ni da kyau wa nuran da haske wa hasanan da kyau wa jimalan da tsananin kyau wa zubata sai na waye gari fi gairi halatayya cikin wani hali allati kun tafiya wanda da nake ciki qala halimatu sai halimatu sadiya ta ce falamma ra'ani nisa'i qaumiya yayin da matayen mutane na suka ganni wa ana ala zalika la halu ni kuma ina wannan hali min alhusn na kyau wal jimali da kuma kyan jiki wal quwwati da ƙarfi wan nishadi da nishadi ta'azibina minni sai da suka yi mamaki gare ni gayatul ajaban matakar mamaki wa qulna li suka ce da ni ya halimatu qad ajabna minki haƙiƙa mun yi al'ajabi da ke wa man halatuki da wannan hali nake hazihi allati azba harfiya wanda kika waye gari a cikin wannan hali falau kunta akaltu dunana kubuzu a ce koma bayan mu kullun guraza kike ci wallama da nama wa tamru da dabino wa samar da man shanu ma kunta balagat ila hadha kulli wallahi ba za ki koshi haka ba duk wannan kina ci mutum ne a rame waye gari bal ya ƙohi Allah ne ya tabbatar da ita da ƙoshin da ƙiban alfarman za ta rene sai da na rasulullahi rana ɗaya kamata abin yadda aka yi wa mahaifiyar amin a mahaifiyar sai na rasulullahi ita ma Allah Allah ya mata yi mana ka duba ba daga san za ta je ta rena annabi a dare ɗaya aka ƙosar da ita a daren aka ƙara mata kyau a daren ta yi ƙiba a daren jikinta ya fara haske ta zama mulmul ta zama yarinya a daren kuma nononta ya zama kamar nonon budurwa nonon har tsartuwa yake yi saboda darajar sai da na rasulullahi amma kafin gabanin wa'annan rane ku to kuma tana nan a halinta na farko to yi ne sai su matayen suka ce wallahi da nama kike ci kina cin gurasa kina cin dibino kina cin man shanu ma kunta balagat ila hadha kullihi wallahi ba za ki kai wannan matsayin da da muka ganki dahi ba daga da asbatu haƙiƙa kin waye gari fi rauna ila hasani kina daga cikin hasken kyau wal jimali da kyan kwarjini qala halimatu sai halimatu ce faka tamta amri ni ko na boye lamarina alaihinna a gare su fatarattani sai suka kyale ni wa mari na anni suka tafi suka bar ni kala halimatu sai halimatu sadiya ta ce falamma kanatin lailatu saniyatu yayin da dare na biyu yayi hatafa biya zalika da hatihu wannan mai kururutawa ya ƙara kururuta mu hata sami ahu bani sa da kulluhum sai da dukkanin ƙabilan bani da kowa ya ji, ko huwa yinade yana kira bi ala sautihi da maɗaukakin muryarsa, waya ƙul yana cewa ya bani sadu, ya bani sadu, an zalna alaikum ni'imatu, mun saukar da ni'imomi izuwa gare ku, wa zarafna an kuma turahatu. mun juyar muku da ɓacin rai, biriratul mauludi, saboda shayarwan wannan ɗa, wale da makatin wanda aka haife shi a garin Makka. Sharrafa Allah ta'ala, garin da Allah ya ɗaga darajansa. Ismuhu sunan wannan yaron Muhammadan sallallahu Alaihi wasallam. Muhammadu ne tsira da amincin Allah sabbata gare shi, wa faralahu ya bibita yi wanda ya bibita ya ƙara masa daraja alwahidu al'ahadu, maɗayancin sarki makaɗaici, fahani'an maraba liman ƙasada, liman lahu ƙasa daga wanda ya nufe shi, wa bira'atihi sa'ada. da wanda shayar da hiya azurtun. Ƙalar rawi, marwacin wannan hadisi ya ce da mu, falama samiya banu sa'adu kalamu na hatihu, yayin da banu sa'adu suka ji zancen wannan mai kururutawa, ƙalu suka ce, Ina hazal mauludu, wannan abin haihuwa lahu shanun azimun, yana da shani mai girma. farahana jami'i bani sa'adu dukkanin ƙabilan bani sa'adu suka tafi kullum baki ɗaya ɗalibi na makatan suna neman birnin maka sharrafa Allah ta'ala wadda Allah ya ɗaga darajarta ya ɗiribunan rizika suna neman arziki wal falada da falala lima sami'u saboda abin da suka saurara min kalamu da hatibi daga zancen wannan mai kururutawa faman kana ƙauyen wanda ya zama mai ƙarfi hamala zaujatu sai ya ɗora matarsa alama iyatin akan taguwa au ala jamalin ko akan raƙumi namiji au ala farasin ko akan doki kala halimatu binta zawa'ibu sa'adiyya sai halimatu yar zawa'ibu sa'adiyya ta ce falam ya baƙa min ƙaumina, babu wanda ya wanzu a cikin mutanenmu a hadin guda ɗaya, illa wa azama, kowa sai da yi azama alal masiri ila makatin da tafiya zuwa ga birnin Makka, wa nanu kunna mu mun kasance ahal baiti, faƙar mu ma abuta talauci ne wa usurin da tsanani, walam ya kullana shehun ba mu da wani abu. min almawahi na dabbobi wal jiyadi da zababbun dabbobi lamma qala la haqana saboda abin da ya rufe min alqahadi na fari wal ju'i da yunwa wal larurati da larura wa qad faragatu min mawahina haƙiƙa dabbobinmu sun ƙare min al'akali ga ci a dalilin cin abinci ma mun ƙarasa dabbobin baki ɗaya wa ma ta min al mahalu wasu kuma a take a gurin ma sun mutu la'annahu lam yamdir alaina salasa sinina dan ko da dugun ruwa bai faɗi ba shekaru ku ne daidai wa ma ambatatil ardu shay'an ƙasa ba ta tsirar da komai ba minan nabati na tsirrai wani mara'i da makiyaya ƙalar rawi marwaci wani hadisi ya ce da mu wa kana halimatu halima ta kasance min al'adar nisa'i ƙaumiha ita ce mafi tsarrakin matayen mutanenta wafa hunna ita ce mafi kamewansu wa min ajali zalika dalilin wannan nema ta zahallahu ta'ala Allah ya keɓe ta lirayi nabihi domin ta shayar da annabinsa wa rasulihi manzansa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tarbiyatuhu tare ne qala rawi marwaci wani hadisi yace da mu summa inna halimatu wa zawjuha kaga halimatu da mijinta kasa da ila makkatin suka nufi birnin makka ba da an arkabaha ala atani bayan sun hau kan jaka atanin jaka jakar tasu ma da ifata mai rauni ce la ta gadiru alal mahe ba ta da ma ikon ta yi dogon zango wajen tafiya wa kana qudumu halimatu wa zawjuha gabatuwan halimatu sa'adiya da mijinta yawmal juma'a ta ranar juma'a ne wa zalika wannan kuwa li annaha dakalan makkatu sun shiga makka wa kala fat zawjuha sai ta mai da mijinta halibanta karijin balada a wajen gari mijin ya jira ta wa ƙalar lahu ta ce da yi ita at huna ka zauna a nan hata a da kala har mu shiga birnin makka wa sa'alu ana hazala mauludi na tambayi wannan abin haihuwa allazi bayyana bihi lahati wanda mai kururutawa ya ba mu labari qala rawi marwaci wani hadisi ya ce da mu falama da kalta halimatu yayin da halimatu ta shiga ila makatin zuwa ga birnin makka arshada Allahu ta'ala sai Allah ya shiryar da ita hatta dakalat ala abdul mudallabi har ta shiga gurin abdul mudallabi wa kana jalisan bis safa shi kuma ya kasance yana zaune akan dutsen safa ala saririn akan gado mansubin wanda aka bayi inda na ka'aba ce kusa da ka'aba falamma ta do halimatu yayin da halimatu ta'adiyya ta zake masa an amta husi bayan yana shan iskar safiya wa farahat bihi sai ta yi murna da ganinsa wasta bisharat ta ji daɗi limara ga abin da ta gani a sadu na arziki ya luhu yana walƙatawa fi jabinihi a gohinsa farahaba biya abdul madallabi sai abdul madallabi ya mata lale da maraba wa ƙara laha ya ce da ita min aina a ƙabaltu daga ina kika bato aiwal mar'atul faliyahatu ya ke wannan mace mai yawan rabo ala halimatu sai halimatu ya ce aiwar rajulun ya kai wannan mutum almubaraku mai albarka a sa'idu mai arziki ilam ka ana sani annana kaga mu dinnan min qaba'il bani sa'adu muna daga kabilan bani sa'adu qad ararrabi na zamanu zamani ne ya cutar da mu waran mana ya jefe mu bi kalakilihi da ƙugiyoyinsa, fa halaka mawashi na dabbobinmu suka halaka, wa ƙadimna shi ne muka gabato ila baladikum zuwa wannan gari naku, na ɗalibu ri'a muke neman ɗan da za mu shayar, na raho mu shayar da hili kai ba da banza ba. na ishi mu samu rayuwa bi ujirati da ladan shayar wanda za a biya mu wa qad arshadna ilayka haƙiƙa an shirya da ni zuwa gare ka aiwar rajulu ya kai wannan mutum aljalilu mai daraja zulwajahil jamili ma abocin fuska kyakkyawa faƙala abdul mudallabi sai abdul mudallabi ya ce ayatu wal mar'atu ya ke wannan mace almubarakatu mai albarka inna fi daga kin ga gaskiya au fa abin cikawa ne inna inda na waladan haƙiƙa a nan gare mu akwai ɗa mubarakan mai albarka mai munan mai yawan albarka mahamudan abin yabo lam talidin nisa'a misluhu mata ba su taɓa haihuwan misalin wannan ɗa ba wala shakaluhu ko kamanninsa wala wasabuhu ko siffansa sabihul wajahi yaro ne mai kyakkyawan fuska munirul jabini mai haske wajen gohi gaira annahu yatimun sai dai cewa yi maraya ne la abba lahu mahaifinsa ya rasu wa ana jaddahu ni ne kakansa aqumu maqama abihi na tsaya a matsayin babansa wa aksar fiye da matsayin baban nasa fa in aratu idan kina nufi an tattara ri'ihi ki shayar da hi da fatuhu ilaiki zan ɗau yaron na baki wa wuɗiki kullu ma ya kafi ki zan baki duk abin da zai ishe ki ƙalar rawi marwaita wani hadisi ya ce da mu falamma sami'a da halimatu min abdul mudallabi zalikal kalam yayin da halimatu sa'adiya agun abdul mudallabi ta ji wannan zance amsakat anhu sai ta kame ba ta ce komai ba su makala ta ce ya sayyadi ya shugabana inna li kuna ba'alan ni fa ba ni kadai na zo ba na zo da mijina wa huwa maliku amri ba na yin wani amu sai da umarnin mijina wa ana raji'atun ilayhi zan koma gun mijina a shawuru hubi zalika na bayi shawara na ce gaya mun samu yaro amma maraya ne fayin amara ni idan mijina ya umarce ni bi aka ga hazala mauludi da mulki wannan ɗa rajatu ilaika zan komo zuwa gare ka faƙala laha abdul mudallabi sai abdul mudallabi ya ce da ita if alima badalaki ki je ki shawarci mijin naki ƙalar rawi marwace ce da mufan sarrafat halimatu sai halimatu sadiya ta juya min indihi a nan gare wa akbalat ta gabaci ila ba'aliha zuwa mijinta falamma wasalat ilaihi yayin da ta sadu da mijin yawwa ilaihi an amriha ga lamarinta faƙalat sai ta ce inni a taitu ila abdulmuɗallabi ni na je gun abdulmuɗallabi sai da ƙuraihin shi ne shugaban ƙuraihawa ƙayyimul ka'abati mai kula da shayar da alhazai mai kula da ɗakin ka'aba sharrafa Allahu ta'ala wanda Allah ya ɗaga darajar ɗakin fawajada inda hu gulaman amma agunsa na samu wani yaro ya ci ma maraya wa kada za'ama amma yana riyawa cewa anna jadduhu annahu jadduhu ne kakansa ya kuma maqama abihi ne ya tsaya matsayin babansa qala qala ramar waitan hadisi yace da mu falamma sami'a ba'al wa zalikal kalam yayin da mijin halimatu sa'diya ya ji wannan magana a raga bi waje ya ana hasse juya da fuskarsa wa ƙala laha ya ce da ita waya haiki kai tanki kar a rarikil junun hauka ne ya bujuro miki ne wakala da akaliki ya cuɗanya hankalinki an nukusana har ya tauye miki hankali tarjiu nisa'u bani sa'ad ƙabilan bani sa'ad duk suna juyowa kulluhun baki ɗaya bin rufadati da kayayyaki wal auladu da ‘ya'ya minal ashirabi na manyan mutane, wa kabiru maka da manyan ‘ya'yan mutanen maka, wa tarzi ne yanzu ke sai ki komo anta biri rayi yatimin ki ce zaki je ki shayar da maraya laisa lahu abun wanda ma ba shi da uba wa inna ma lahu jaddun yana da kaka wa ummun da uwa yi zaki je ki shayar qala rawi marawaci wani hadisi yace da mu falamma sami halimatu zalika minhu yayin da halimatu sa'adiya ta ji wannan daga bakin mijinta bakat sai take kuka buƙawan shadidan kuka mai tsanani wajalasa ta zauna wani sa bani sa'adu matayen bani sa'adu kadda kalla ila makatin duk sun shiga birnin makka famin hunna daga cikinsu man hasala lahu rari'un akwai wanda ya sadu da ɗan da zai shayar wamin hunna daga cikinsu man lam yahsil lahu waladan tarriyahu akwai wanda bai sadu da dan da zai shayar ba wa kana nisa'u su mataye kad sami na zalika lahatihum sun ci wannan zance na mai kururutawa allazi hataba bi halimatu wanda ya kururuta ga halimatu sa'diya wa qala halimatu li ba'liha sai halimatu sa'diya ta ce da mijinta yarju nisa'u bani sa'adu matayen bani sa'adu duk suna komowa kulluhunna baki ɗayansu bil marari da abin shayarwa wani hana amma yanzu ashe mu narju ma juya ne ka'ibi na a taɓe walaita inda na malun agunmu ba mu da dukiya wala tijaratan ko kasuwanci na kulmin ha wanda za mu ci abinci da yi ثم إن عليمة sai Halimatu Sadiya asbalat ibratuwa ta saki hawayenta wajen raddu muwa hawayenta yana zuba alakar daya akan kumatunta falama ra'aha ba'aluha yayin da mijinta ya ganta ta baki tana kuka rahama haluha sai tausaya wa halanta wa baka shi ma mijin ya fara kuka libuka ya ha dalilin kukanta wa ƙala sai mijin ya ce ya halimatu inna ma nuhi tuki abin da ya sa na hana ki an rira ya hazala mauludi da shayar da wannan abin haihuwa duna gairihi kuma bayan waninsa li'annahu ya ce min kene kika ce min maraya ne wa matarukun min al-ludubi abin bari ne ga tausasawa wal'ana amma a yanzu qarrahamtuhu li ajaliki a dalilinki na tausaya masa farzi'i ki komo ya halimatu wa gafidi hadar rajulu ki je ki nufi wannan mutumin allazi ra'aitu wanda kika gan shi la Allah ba da banza ba an yaga tafa min wa hadha yace mu ya isar mana da wannan maraya wannan rajulu bi ra'ayi ma komo da shayarwan maraya fa sai ya yanzu ta an yi hasala lana sai ga mu ya sadu da mu fi ya haza tifili mai yiwa dalilin wannan jinjiri ma barkatun sai ga mun sadu da albarka wa rizqin da arziki li'anna jaddihi mashahurun domin kakan yaron nan shahararre ne bil karami wajen karamci wal judi da kyauta wal hasabi da daraja wal nasaba da dangi wal falal da falala wal isani da kyautai ala ahlal makka ga mutanen birnin makka ƙalar rawi marwaci wani hadisi ya ce da mu falon ma sami da halimatu kalamu ba aliha yayin da halimatu sa'adiya ta ji zancen mijinta farahat sai ta yi murna farahan shari da murna mai tsanani wasu ta yi farin ciki sururan farin ciki aziman babba waraja nahu maka ta koma ɓangaren garin maka فوجدت عبد المدلبي سيتزعم عبد المدلبي جالسا yana zaune fi makanihi a wannan guri nasa fa zakaran lahu qawlu ba'aliha sai ta ambata mata maganar mijin nata fa qama abdul mudallabi sai abdul mudallabi ya tayi wa mara ya shude amma ma halimatu ya fice gaban halimatu sa'adiya ila manzali amina ta aka je gidan amina fa'alamaha aka sanar da ita biya halimatin na cewa ga halima ta zo wa ƙaunuwa da mutanensa wa nasabaha da danginta wa hasabuha da kuma darajanta faƙala aminatu sai amina ta ce alhamdulillahi ala zalika godiya ya tabbata ga Allah akan haka ilam ka ana sani ya abdul mudallabi anna hadhihi almar'ati kaga wannan matar allati amarani bi alhati shine wanda mai kururutawa yazo ya umarce ni da ita wa kasaha Allahu ita ce wanda Allah ya keɓa rayi da shaye da waladi ɗana Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam, duna gairi ya koma bayan waninta minal murri'ati daga masu shayarwa. A da kalaha alayya shigo da ita gurina, fa da kalaha alayya haka shigar da halimatu sadiya. Faƙalar laha sai Amina ta ce da halimatu sadiya, abshiri, albirinki ya halima, fa'in na kin ga ke ɗin nan tasta idan na zaki azurta biri rayu waladina haza da shayar da wannan ɗanawa fa wallahi na rantse da Allah ma azharat babu wani abu mai haskakawa amma kinuna a wannan mazaune namu wala aqrabat babu wani ni'ima biladina a wannan gari namu illa min barakati waladina muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk abin da ke gani a wannan garin maka albarkan wannan ɗanawa ne Muhammadu. Sallallahu Alaihi wasallam, fa'abishiri, to albirinki ya halima, fa'innahu mauludin mubarakun, wannan ɗanawa ɗa ne mai albarka, wa waladan salihun kuma ɗa ne salihi. Ƙalar rawi, marawaici wannan hadisi ya ce, Suma inna aminatu. a kaza biyadiha sai amina ta riƙe hannun halima wa da kala halabaitu ta yi gada halima ta sa'adiya cikin ɗaki allazi fi muhammadan sallallahu alaihi wasallam ɗakin nan da ane muhammadu tsira da amincin allah tabbata gare yake ciki falan ma haka bala alayya halimatu yayin da halimatu sa'adiya ta gabato min babu dare daga ƙofar gida lama nurun sai ga haske yana walƙatawa yana walƙatawa min nuru wajehi daga hasken fuskansa hasken yana walƙatawa min nuru wajehi wasa da haske yana sarya fi wajehi halimatu a fuskan halimatu sadiya kalmi zubaye kaman fitila fi layalin zilami daga dararraki ne duhu falama nazara halimatu yayin da halimatu sadiya ta ga wannan haske zalika wannan haske hasibat sai take tsammanin Allah inda hu sirajin ta dauka fitila haka kurna mu kadan haka kurna a gunsa fa qala sai halima tace ya amina tuki dinna ma ibniki sirajin amina da rana zaki kurna fitila bin nahar da rana zaki kurna fitila a gun dan naki fa qala aminatu sai amina ta ce wallahi ma auqatu minhu bisfan ai wallahi ba mu taba kurna fitila ba ma kaddan ko sau daya la lailan wala nahara mu dare ko rana ba ma kurna fitila gun yaran nan da dare ma kamar rana gurin yake manzu wala tun da muka haife ba mu taba kurna fitila ko da dare ko da rana ba wa qadil saganaitu bi wajhi mun wadata da hasken fuskansa kadai annuru siraji gabarin hasken fitila fa nazara ilayla halimatu sai halimatu sa'adiya ta kalle shi wai za bihi malhuhun sai ga an nan na ɗaya fi sauban cikin tufafi mina suzi na suzi al'abayar fari wa min tahuhu rawayo da mulki kanshin almulki yana tashi al'arbaru tatacce waɗaya da kuma turare wa in sha muwallihu ya ƙudu sai wannan mai wallafa littafin ya shiga yana rerawa نور القلوب يزيد عند صلاتنا على الهاشمي ونورها لا ينجلي نور القلوب hasken zuciya yazidu yana ƙaruwa inda salatina yayin da muka yi salati ga wannan annabi namu alal hashimi ba hashiman dangi wa nuruha haskensa kuwa la yanjali ba zai gushe ba mm.
فليعونا من رياء نور محمد صلوا على ذاك النبي الأفضل faryawuna dukkanin haskenmu da Allah ya bamu min riyayi nuru Muhammadin yana daga haskakawar hasken annabi Muhammadu sallu ala zakan nabi ku yi salati ga wannan annabi al'afaral wanda yake mafifici nurul qulubi yazidu inda salatina على العاهم ونورها لا ينجلي فرياؤنا من رياء نور محمد صلوا على ذاك النبي أفضلوا نور القلوب يزيد عند صلاتنا على الهاشمي ونورها لا ينجلي فقرا فرياؤنا من رياء نور محمد صلوا على ذاك النبي الأفضل نور القلوب يزيد عند صلاتنا على الهاشمي ونورها لا ينجلي فليعونا من رياء نور محمد صلوا على ذاك النبي أفضل نور القلوب يزيد عند صلاتنا على الهاشمي ونورها لا ينجلي فليعونا من رياء نور محمد صلوا على ذاك النبي الأفضل قال الراوي مروي ولا حديث يتشي دمو فلما رأته yayin da halimatu sa'adiya ta ga sayyidina rasulullahi waqa'at mahabbatuhu fi qalbiha sai san annabi ya fada zuciyanta wa farahat bihi ta yi farin ciki da yi farahan aziman farin ciki mai girma sun ma'ashfaɗat alaihi sai kuma take tsoro an yi ilu amina kar amina ma ta tashe shi a barci kurin yana barci wa kana na'iman yana cikin ni'ima fa makatar sa'atan aka zauna kamar awa ɗaya ana jiransa wa qalat sai alimatu sa'adiya ta ce ya amina inna ba ali mijina fa sa'atan wannan lokacin ƙarisar ɗana kar ya ga na yi jinkiri a daure dai a sa da yaron nan ita kuma ta ƙi tayarwa ƙalar rawi marwa ya ce fama famadat aminatu yadda ha amina ta miƙa hannunta ilai zuwa ga shugaba lituƙi zahun minan naumi domin ta tada yi a barci kafin hannun ya taba jikinsa mafafata a yanayi ya bude idanunsa waje ala ya rahaku fi waje ya sai yake murmushi yake dariya a fuskar mahaifiyarsa falan ma taba sama yayin da ya murmushi karaja min fammihi nurun sai ya haske ya fita daga bakinsa munirun mai haske hatta ama jawani mulbaiti sai da hasken ya cika sasannin ɗaki baki ɗaya wa fahad min hurrawa ya tsayibi sai ƙanshin almus ke dinga tashi wal ambar da ambar falamma ra'ada halimatu zalika yayin da halimatu sadiya ta ga wannan ta'ajjabta minu sai ta al'ajabi summa aqbala ilaihi sai ta gabato wata nawala ta huta miƙa masa fi rihaniha cikin wato renanta wala maqaru sadai ra'ayman sai halimatu sadiya ta miƙa wa annabi nonanta na dama farara sai ya zotsa wana waladul aisari kuma ta miƙa masa nonon hagu famna bai tsotsi na hagun ba walam yarda sai ya hannu walam yarda bai tsotsa ba wa kana zalika abin da yasa annabi ya haka ilhamun min Allah ta'ala Allah ne ya kimsa masa alhamahu adalu ya kimsa masa adalci wal insafi da adalci sallallahu alaihi wasallam wa kana la yarda min sadai halimati abin da ya za annabi ya ƙi shan nonon halimatu sadiya hata yarda wa akuhu wala da halimatu shi ita halimatu sadiya tana da ɗa ɗaya a sadai da aisari to annabi da ya tsotsi na daman na hagun sai ya bar wa ɗan halimatu sa'adiyya fa ka zuwa halimatu halima ta riƙe annabi wa karajar bihi ta fita da yi mina dari daga gidan amina fasame to hatifa sai ya ji mai kururutawa fauka sadai sama da ɗakin ya ƙulu yana cewa صلوا على نور تزايد فقره يعلو على الأنوار والألباب sallu ala nuri ku yi salati bisa ga wannan haske tazidu fakar wanda zai ƙara muku darajanku alfaharinku ya alu yana ɗaukaka alal anwari da dukkanin hasken kuna wal albabi da hankula baki ɗaya محمد زين الخلائق كلهم وشفيع الخلق ناطقا بثوابهم muhammadu shine anai muhammadu zainul kalaiki shine adan halitta kulluhum baki ɗaya wa shafi'ul kalqihi ne mai ceton halitta na dikan bi sawabi mai furuci da gaskiya وخير حبيب للإله نبينا وخير رسول آمل بكتابه wa khairu habibin shine mafi alkhairin masoyi eh shine mafi alkhairin masoyin ilahi annabinmu wa khairu rasulin shine mafi alkhairin manzo amilin bi kitabi mai aiki da alqur'ani صلوا على خير الخلائق تستوجبوا يا قوم خير ثوابي sallu ku yi daɗin tsira ku nemi- ku yi salati ala khairil kalaiki ga mafi alkhairin halittu tastawjibu za hakan sai wajab za ku wajabtu ya qaumi ya jama'a na khairu sawabi na mafi alkhairin lada sallu ala nuran tazidu fakaruhu ya lu'ala al-anwari wal albabi محمدا زين الخلائق كلهم وشفيع الخلق نادقا بثواب وخير حبيب الإله نبينا وخير الرسول آمل بكتاب صلوا على خير الخلائق تستوجبوا يا قوم خير ثواب صلوا على نور تزيد فقره يعلو على الأنوار والألباب محمدا زين الخلائق كلهم وتفيك لجينا دقا بثوابي وخير الحبيب الإله نبينا وخير رسول آمل بكتابي صلوا على خير الخلائق تستوجب يا قوم خير ثوابي صلوا على نور تزايد فقره يعلو على الأنوار والألباب محمد زين الخلائق كلهم شبيه الخلق نادقا بثواب وخير حبيب للإله نبينا وخير رسول آمل بكتاب صلوا على خير الخلائق تستوجبوا يا قوم خير ثواب صلوا على نور جديد مكره يا لعن الأنوار والأسباب محمد زين الخلائق كلهم وجميع الخلق نائقا بثواب وخير الحبيب للإله نبينا وخير رسول آمن بكتاب صلوا على خير الخلائق تستوجبوا يا قوم خير ثواب قال الراوي مرة وانا حديث يتعلم قال عبد المدلبي sai abdul madallabi ya ce mahalan ya halimatu halima ki dan saurara shine mahalan hatatu zawu duki bari na baki guzuri mana wa na rabi duki na taimaka miki da guzuri min almali na dukiya wa nudi ki na baki ma ya kabi ki min zadi na abin da zai ishe ki na guzuri kala halimatu sai halimatu ya ce hazbiyan min zadi hadal walad ai ba sai ka ban guzuri ba wannan dan ma ya ihe ni guzuri المبارك من البركة قد صار أحب إلي wannan ɗahi ne mafi soyuwa gare ni mina da mali da dukiya wal auladi da ‘ya'yana baki ɗaya ƙalar rawu marawacin wani hadisi ya ce faɗa abdul mudallabi sai abdul mudallabi ya bata mina da mali na dukiya wal kasuwata da tufafi wa zada da guzuri fawqal kifaya fiye da yadda take bukata wa udituha aidan aminatu ita ma amina ta ƙara mata aksara mafi yawa mimma a ɗaha abdul mudallabi fiye da yadda abdul mudallabi ya bata falamma ra'ad zalika yayin da halimatu sadiya ta ga haka farahat sai ta yi farin ciki wasurra ta yi murna wahiya ta ƙulu ta yi ga tana cewa ita halimatu sadiya هذا جنا نعم هذا جنائي ثم هذا متاجري هذا ديم الشأن هذا الأزهري haza ginayi wannan yaro shi ne wadatuwana haza mutajiri wannan yaro ne shi ne kasuwanci na haza azimin sha'ani wannan shi ne girman sha'ani na haza azahari wannan yaro shi ne haske na هذا سعودي تم سعدي كله جاء الأمان وزال عني المؤثر haza sa'udi wannan yaro shi ne arziki na sun masa'adu kullihi kuma sannan arziki baki ɗaya na ƙabilan bani sa'adu ja al'amanu yau aminci ya zo mana wa zala anniyal usur duk wani tsanani yau ya gushe ya bar ni كنز الجنا دود الزمان الهاشمي الأبدشي القريشي الأقمري kan zulgina wannan yi ne taskan wadatuwa ɗuɗin zamani yi ne dutse na zamani mai tsawo alhashimiyu al'abdai na dandalin maka alƙurai baƙurai al'akamaru wanda yake wata
نعم هذا شفيع الكلك يوم المحشر مبارك الوهج وجهه كريم المقبر haza shafi'ul kalki wannan yi ne mai ceton halitta yawmal mahashari ranan taruwan tahin kiyama mubarakul wajahi yaro ne mai albarka cikin fuska karimul mukbari mai karamci wajen labari صلى عليه الله بارئ الصور عدد نبات الأرض ثم المدر salla alaihi Allahu Allah ya yi dadan tsira ga wannan bari'u sura mai makubacin sura adadin nabati Allah ya masa salati adadin tsiri al'arar na ƙasa sun malmaɗaru kuma Allah ya masa daɗin wato tsira yawansa ya kai almaɗaru kamar na ruwan sama هذا جنائي ثم هذا متجري هذا أليم شان هذا الأزهري هذا سؤودي تم سادي كله جاء الأمان وزال أن المؤثر كنز الجنا دول الزمان هاشمي الأبدي القريه الأكمري هذا شفيء الكلئ يوم المعشر مبارك الوجه الكريم المكبر صلى عليه الله باري السورة عدد النبات الأرض ثم المدر هذا جنائي ثم هذا متجري هذا عظيم الشأن هذا الأزهري هذا سعودي تم سعدي كله جاء الأمان وزال عني المغفر كنز الجنا دول الزمان الهاشمي الأمد شيء القريشي الأقمر هذا شفيع الكلك يوم المعشر مبارك وجهه كريم المقبر صلى عليه الله بارئ الصور عدد نبات الأرض ثم المطر هذا جنائي ثم هذا متاجري هذا عظيم شان هذا الأزهري هذا سعودي تم سعد كله جاء الأمان وزال أن المؤثر كنز الجنا طود الزمان الهاشمي الأبدي القري الأكمري هذا شفيع الكلك يوم المحشر مبارك الوجه كريم المكبري صلى عليه الله بارئ صوري عدد النبات الأرض ثم المدر هذا جناحي ثم هذا متجري هذا عظيم شان هذا الأبهري هذا ظهوري ثم زادي كله جاء الأمان وزال عني المغفرون كنز الجناد الزمان الهاشمي الأبدي القري الأكمري هذا جميل كلك يوم المعشري مبارك الوجه الكريم المقبل صلى عليه الله بارئ صوري عدد النبات الأرض ثم المدر قال علمة sai alimatu sadiya ta ce fa wallahi na rantse da Allah lamma akatu muhammadan sallallahu alaihi wa sallam yayin da na riki Muhammadu tsira da amincin Allah, ƙauye tsarkani, sai rukunai na Allah ya ƙara wa rukunan jikina ƙarfi, wadar labani, nono na ya dinga ɓuɓɓugowa misal da maɗar kamar misalin ruwan sama. Amma